بناء صغير أو مدني وغريب جدا وعين سهل والمرء يقضي الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت نعم وباختلاف سند أو متن نعم مرتبب عند أهيل الفن نعم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد من بعد ألفاظ الرواة اتصلت نعم وزخت ذات سند أو متن مرتهب عند وحيد الفن وزخت بالحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت نعم.
a wannan baitocin guda biyu za a faɗa mana nau'o'in yi na hadisi نعم Ah, nau'i na 26 kenan da na 20 ah, na 25 da na 26 na na farko ya ce wal mudarar da wazo wazo filafi ne wani wazo da ya fi ne da farko ko wazo ko filafi to wazo ko filafi sanadi نعم hadisin da aka samu ya zo نعم
amma sai ya zamo isnadin nasa yana babban نعم
ya zamo ta wani wajen ta wata wayar da hanyar sinadin yanzu ta wata wayar ba haka ya zo ba نعم ta wata wayar ko ba haka ya zo ba ya zama kwata wayar yana karshe dai sun kare waje ɗaya نعم نعم ne ya zama an sami kirge an sami sassafawa a isnadi نعم ya zama tare tsakanin saba wannan ba zai yi kane ba wani lokacin akan samu sabanin amma sai ya zamo in aka yi bincike a iya gano cewa to ai wani dalili ya iya haddasa sabanin نعم daura misali ina son faɗa ma magana ban ganta wani ya faɗa wa wani ya faɗa ma نعم shi ma kuma ya ce faɗa wa wani ni ne ganta ba cewa in ya ganta ya faɗa ma sai kuma bayan da an yi wannan in ganta kuma ni da kai in faɗa ma نعم نعم ya sa dan ka ce magana nan ni na faɗa ma ba ka yi daidai ba don kuma ka ce ai wani na faɗa ma ya faɗa ma ni ya faɗa ma ba ka yi daidai ba in ya zama duk mun faɗa ma ta nan a yayin nan zai zama an samu bambanci نعم amma kuma a ƙarshe a ga abin duniya ke yiwuwa. To amma lokacin aka samu bambancin wanda zai zamo abin a tabbatar lalle kan an samu rikici bayan da za a abin ya zamo haka. Yanzu idan wani abu ne na ɗauka na baki ya baka to ta yi wannan abin da na ɗauka na baki ya baka a ce kuma ni na baka ni ba tsammani daga wajensa ba. Ta yi ka ce ai ya baka ni ma na baka ko ko ya ba wani kuma ya baka ai wannan ba zai yiwu ba. yanzu sai dai idan nin ka bayarwa aka yi gare ka yanzu ka gani ba shi ne ma cikin bi aka ce an yi haka zai ce ka dawo da wani daga ciki idan an yi haka sai da kudin ka ke ko dole ne za ka karba a ciki ba za ka za a ce ai ka ka bi abin da kake ji ba ne amma kuma ya zama to da mutane daban daban a irin nan an sami ne sabani irin wannan sai a ce ne an samu sabani a kanin an samu sabani a isnad lokacin duk da aka samu sabani a isnadi sai dai hadisi ya zama mursali wanda ya hadisi ne yake mursali ana daukar sa akan cewa hadisi ne wanda yake rarrauna irin iraki a hadisi yana hukunta cewa ya zama rarrauna ina misali akwai hadisi na nan sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ɗayan ku zai sallah ya samu wani abu ya sutura da shi ko kamar kaza ne ko da kan kaza ko kaza ne a ƙarshe hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma bai samu abin da zai sa ba ya sutura to ya zani ya zani a gaban nasa to na ji sosai zama an sami yarki ra'i a isnadinsa don wanda aka ce ga yadda aka ruwaito don wanda aka ce ga yadda aka ruwaito don wanda aka ce ga yadda aka ruwaito wannan ya sa masarar kama a masarar mu masarar imam malik rayuwar da ta'ala mu aka ce ba a yin sutura da zane saboda hadisin da ya zo game da yin sutura da zanen murɗari ne shi ko hadisi wanda yake murɗari ne turar rauna ne hafin zai da jini iraki yana faɗa a siyarsa wani irin iraku mujibun lirrafi inda da aka sami da rabi a hadisi sai ya nuna cewa hadisin nan yana da rauni haka nan akwai hadisi da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shege bata ne gudun wa hawa da yake sai na bata ne yake kira da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna so ne da kake kurkura duk ta kama ta ta fara kama ta sai manzo Allah ya ce ai tunda abin da yake cikin suratul hud da da irin tsoron da ta kamata wannan ne ya sa furfura ta fito na'am
Ah, to wannan hadisi ya samu kirkira ne a isra'ila na'am da wata ruwayar ba a farce da na abokan rasa ba aka ambata da wata ruwayar aka faɗi wani kuma ruwayar da duk a ƙarshe in an duba sai aka zama kuma su sosai da ya sa aka ce hadisin yana da irin jirani na'am yana da irin jirani na'am na da wasu da cewa idan kurkura abu bakwai ne ɗaya daga cikin abu bakwai ne ke sa hadisin kama mutum na'am
الشيب من سبعة مئات رجال ومن يأتي له الشيب لم يامن من الخطر na'am الشيب من سبعة مئات رجال ومن يأتي له الشيب لم يامن من الخطر na'am to abin da yake manzo Allah yake nufi a wannan hadisi shi ne kada wani yi tsaftace ka ba uwe sunan ta ba ma wala taqdur na'am
lalle ana neman bawa ya tsaya yadda fa aka saka maka na'am kada aka ya boke ko kaka na'am to wannan ne ke nan kirkin rabi an sami rabi a islamin wannan kaji na'am to kawo matani ko kuma da aka sami kirkin rabi a matanin hadisi na'am akan samu kuma kirkin rabi a matanin hadisi na'am shi ne yawan wajen ya zama ga yadda ya zo yawan wajen kuma ga yadda ya zo yanzu misali kamar hadisin da sun yi ya waito na'am cewa daga fadi masu yin kikayi na'am tare masu kankan su wanda suna cikin waɗanda suka yi hijira. Cewa da za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi mali haqqun siwa zakat.
na'am Ba wani haƙƙi a cikin dukiya bayan zakka. In an ba da zakka na'am shikenan dukiya ta ta kubuta. Dukiya ta ba ba da zakka ta ba ita ce da magana a kanta.
na'am To kuma wannan hadisin shi ne ya rawaito. Sai ga wani hadisin kuma wannan hadisin dai na'am ibnu maja ya rawaito shi daga fadima din nan ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna fil mali haqqan siwa zakati na'am lalle akwai haƙƙi a cikin dukiya ba wai kawai sai zakka ba kamar nan ce sai kamar wannan an sami ikirari ko ne kawai suna ganin suka ce a wannan aka duba hakika ba wai ikirari ba ne haƙƙoƙin iri biyu akwai haƙƙi wanda yake mu'ayyan wanda za a ce ta iya kasa in an fita shi an kubuta to wannan ba wani haƙƙi wanda yake mu'ayyani a dukiya bayan zakka zakka ita ce haƙƙi wanda yake mu'ayyani a cikin zakka a a cikin dukiya na'am za a ce idan kuɗi ne a ba da hukuncin ko idan raguna ne guda biyar a ba da akuya ɗaya goma a wakai biyu sha biyar a wakai uku ishirin a wakai hudun sun kai ishirin da biyar a fara fitarwa daga cikin raguna ko na'am Ah, to ah, idan shanu ne a cikin tala- talatin a bada guda daya da liɗi arba'in ne musulma idan awakai ne ko tumakai arba'in a bada guda daya na'am wannan da haƙƙi ne wanda yake mu'ayyan ko da ka kai da ka duba za ka ga ni a ce ka bayar na'am dukiyar ka ko da ka kai ko biliyan nawa ce da ka tambaya za ka rubutu ce za ka bayar na'am da kasa arba'in ka bayar da shi ɗaya na'am wannan haƙƙi ne wanda yake mu'ayyan bayan wannan ba wani haƙƙi mu'ayyan ne a cikin zuci na'am to amma akwai wasu haƙoƙin wanda suke ba mu'ayyanai ba na'am su wannan haƙoƙin ba iyaka cewa aka cewa iyaka ta ba yanzu misali hanya ta musulmi ta lalace ai wajibi ne in ba kuma da za ku kula da ku musulmin da suke da dama su kula da gyara wannan amma wannan ba cewa aka yi ga ga iyaka inda za a fito da shi ba ko na'am cewa aka yi a dai gyara da don in kun dubu ne sai a raba ga ƙarfin kowa gwagwarin ƙarfin kowa na gano ya zama ba mu aike ni bai ba cewa aka yi iyaka ta ba ba ba za ka kama da rukun ushiri ba ko ka ba da ɗin cikin ɗari ko abin da ya kama da wani yadda ne ya ga yadda ya kama yadda ya kama to irin wannan ne ke nan wato an sami waɗansu suka ce an sami irin ragi a matanin nan murtalibin ya ke kira murtalibi inda uhailin sani wurin masana wannan ilimi inda uhailin sani wurin masana wannan ilimi wal mutaba da su fil hadisi nau'i na biyu kuma ya sa an faɗa mana ne murtalibi mun san cewa isra'ili yakan zamo a sanadi yakan zamo kuma a matsayi akwai hadisi wanda ya samu irƙirari a sanadinsa akwai hadisi wanda yake ya samu kirkirari a mataninsa malamai da yawa suka ce kamar da zamu je da siyoti siyoti yake faɗa a littafin sakadare yake yana ganin misalin ma kirkirari a matanin kamar hadisin nan na ana sunu malik game da bismillah yin bismillah a sallar farilla to shi ma hadisin ah, wato yana da kirkirari saboda ni ana sai ke so ya faɗa a wajen sai aka samu yan tsiraki a wajen game da wannan ya sa hadisi ne ke nan wanda ya ke mura ɗari mun matan to sai nau'i na biyu ya ce wal mudara da aka cikin hadisi wanda yake mudaraji a cikin hadisi wani abu da yake mudaraji a cikin hadisi ma a kan shi ne abin da yake ya zo min ittasalat ta sadu da hadisin min ba'ani alfazin ruwa daga sashen lafuzan masu waito hadisi asali ba lafazin na manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallama wani ne a cikin marwaitin ya sa shi a nan mai wannan littafin Allah ta ka masa da alheri ya faɗa mana nau'i ɗaya ne na mudaraj shi ne mudarajin matan wanda aka sami idiraji a cikin mataninsa malamai suka ce idiraji iri biyu ne bayan wannan da ya faɗa akwai wani shi ne mudarajin sanadi akan sami idiraji a sanadi na biyu ko shi ne wanda shi ya faɗa mudarajin matan wanda kuma kowanne daga cikin su iri uku ne shi mudarajin sanadi iri uku ne mudrajul sanadi iri uku ne shi ma kuma mudrajul matani iri uku ne mudrajul sanadi ne yana da nau'i na farko na kamar hadisi yanzu a wata ruwaya misali a ce daga zaidu ne zaidu kuma ya karba daga bakaru bakaru ya karba daga hari a wata ruwaya kuma sai ya zo cewa zaidu ya karba hadisin nan kai tsaye daga hali bai ga ta kan bakaru ba wani irin wannan ana samu ana samun sa domin ko a yanzu an ta iya zuwa kai karatu wajen almajirin malami sannan kuma daga baya a ce ka je ma shi kansa wajen malamin in yana nan kai karatun a wajensa za ka iya cewa karatun nan ka karba ta wata fuskar ta hannun almajirin wannan malamin daga wajen wannan malamin ta yi kuma in ka dubi cewa kai da kanka ma dai daga karshe ka je ka yi karatu wajen malamin ka sai ai ka karba ne kai tsaye wajen malamin ko to a hadisi ma ana samun irin wannan misali akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi Allah ya kare ya gare su gaba daya cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu zambi a'zam a cikin zalibai wanne ne ya fi kowanne girma to wannan hadisi akwai wafinu wafinu ya ruwaito hadisin kai tsaye daga Abdullahi bin Mas'ud akwai wasu malaman kuma a amatu da masu wanda su suka ruwaito hadisin daga amuru daga ablan masu suna ta su ruwayar sai da suka bi ta kan amuru sannan suka kai da ablan masu to daga baya ta aka samu wani malami su biya da sauri wanda yana cikin manyan malamai na hadisi wanda ake musu laƙabi ma da amirul mu'minina sun kai ƙororuwar mata ba ta hadisi wadda sama da ita ba wata daraja ko malami ne mustahidi mu'asirin su imam malik ne in za iya kayar da imam malik wa fati da shekara goma sha takwas ne shi wa fati da rana da shekara ɗari da sittin da ɗaya ɗari da sittin da ɗaya wanda shi imam malik ya fati ɗari da saba'in da tara to shi siyasa sauri ya karɓa hadisin na wajen sujin amma da ya tashi ruwayar a maimakon ya bambanta cewa ruwayar wane ga yadda take ruwayar wane ko ga yadda take sai ya haɗa kawai ya faɗe ta guda ɗaya wannan an samu israji na sanadi nau'i na farko na israji na sanadi to wannan shine nau'i na farko nau'i na na biyu kuwa nau'i ah, na biyu shine hadisin da yake ya zo daga malami cewa ga yadda tsarin sa yake sai kuma akan waito ta wata fuskar daban ga yadda tsarin sa yake To, sai wani da ya tashi kawowa sai ya kawo sanadin na farko amma da ya kawo karshe sai ya kara kuma abin da ya zo daga wannan sinari ba tare da ya bayyana cewa wannan tsarin na ga daga sinari da ya zo ba misali akwai wa'in rubin hujjar wa'in rubin hujjar din nan wani babban sarki ne a yamma amma Allah ya nufe shi da shari'a ya zo ya ba da gaskiya da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbe shi hannu biyu ya girmama shi wanda in muka duba littafin ashfama za mu ga hadisin sa wanda har Allah ya ke cewa wa wali ibn hujr ya taraffalu ala al-akayani da sauran kana da sarakai ne man an ga dawari mai zama shugaban to akwai shi hadisin wali da sunna akwai hadisin wali da yake cewa na je wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah in sun zo ƙarshen sallah su suna daga hannayensu daga hannunsu ya miƙe kai ka ce jelar ko wutsiyar zoci to wannan ta wani isna da haka aka rawaito shi iyakarsa kenan sai kuma aka rawaito na hadisi daga wani ibnu mujrin da wani isnadin daban ba da yawancin isnadin na farko ba cewa daga baya akwai sanda na zo wajen sahabban annabi ya same su ana wani sanyi muku-muku kowa ya yi da jikin sai hannayen nasu da ke gani ta cikin tufafi suna daga hannayen nasu da cikin tufafi to sai aka samu wani mai ruwaya bayan ya dawo hadisin nan da isnadin farko da ya zo karshe sai ya tsora abin da yake ya zo da wani isnadi ne ya ba wannan an samu idraji nau'i na biyu kenan na idraji misalin nau'i na uku ko na idraji kamar hadisin malik malik ibn anas radiyallahu ta'ala anhu wanda duk ya kawo su guda biyu a wata wanda yake ɗaya hadisin ne yana faɗar cewa ya karɓe shi daga ibn shahad zuri ne ibn shahad zuri ya karɓa da ana sunu malik kalimin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabadaru wa la tahasadu wa la tanafasu wa la tabadaru la tabadaru wa la tahasadu iyaka hadisi ne to kuma akwai wani hadisi da imam malik ya ruwaito daga abu zinad daga arad daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya kun wasanna a cikin hadisin yake cewa wala tanafasu to sai aka samu wani cikin almajiran imamu malik mai suna sayyid ibn abi maryama ya rawaito hadisin can na farko na Anas ibn Malik sai ya kara lafazin la tanafasu a ciki wanda wannan la tanafasu din bai zo a hadisin Anas ibn Malik ba ya zo ne a hadisin Abu Hurairah duka da wannan sunanin guda biyu suna daga mafi inganci da sunani dan malamai suna cewa mafi inganci da sunani na Anas ibn Malik shine hadisin da Maliku ya karba daga Ibn Jari Ibn Jari kuma daga Anas ibn Malik inda cewa Abdullahi dan Bodo yake faɗa wa Malikun fa mu shahadin ya tafi a kan kuma gadda ana an Anas to da kuma isra'ilin abu zinadi a alil arabi an abi hurairah da imana daga mafi ingancin sinadin abi hurairah wasu ma suna cewa ya fi kowanne inganci ya fi kowanne sinadi inganci da inganci to amma shi sai nuna bi maryama shi wannan gidraji yadda ko lafazin da yake bai zo a wannan isnadin ba ya sa a cikin isnadin bambancin sa da wancan na biyu da aka faɗa shi na biyu ba su ɗayan hadisin aka ɗauko aka tara ga wannan isnadin shi ko wannan wani lafazi ne daga ciki aka ɗauko aka sa ga wannan isnadin da wannan shi ne nau'o'in isnadi ta mutu idraji a sanadi guda uku to idraji a madani shi ma dai iri uku ne galiban shi idraji a madani ya fi zuwa a ƙarshe ya fi zuwa a ƙarshe kamar hadisin alamun masurin game da dan ya cewa idan mutu haza a ƙarshen masara in ka faɗi bayan ya kawo ta ya ce in ka faɗi wannan to hakika sallar ka ta cika wannan idan mutu haza a ƙarshen masara tuka ba magana annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam shi alamun masurin shi ya faɗa bayan ya kawo magana annabi to amma sai aka samu wasu masu waya suka hada da magana annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zamo sai a iya zaton cewa ko annabi ne ya faɗa wannan an samu idraji a matsayin an samu idraji a matani ga shi ya zo a karshen matan to akan samu kuma idraji a farkon matan kama hadisin abu huraira da ga Allah ta'ala asbi kullu ruwa wa yudlil aqadi min an-nar دون حديث وجل الأكاد من الناس يكفي مجال أنس صلى الله عليه وسلم نفس كل هو لجنة أبو هريرة abu yana ne yake faɗa wa masu karɓarwa da gare cewa dan ne ku tsaya ku cika alwala domin masoyi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun sai ta kafa mun da ba a tsaya wanke su yadda ya kamata a wajen alwala wanda idraji ya zo a farko kenan sai gudu ru'a shi ne mujarrad wanda ne a kan min nari shi ne a marwi wato a wani lokacin kuma yakan zo a tsakiya kama hadisin cewa man masa ذكره أو أنثيين أو رفقين فكان ذكره وكان يتوضا wanda ya shafi zakarinsa ko shafi zakarinsa ko abin da yake tsakanin rayuwarsa to ya sake alwala to wanda aukun sai ne au ne ne din ba lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya asalin lafazin annabi ma masa zakarahu kan ya tawarra ba ma shi mai ruwai to hadisin sai ya ga to ai shafatin sai ma kamar shafar zakari ne a haka nan shafar abin da yake tsakanin kawai shi ma kamar shafar zakari ne sai ya sa a wajen wannan idraji ne wannan da ya zo a sarki shi dai idraji da gangan a yi shi ba daidai ne ba sai dai ne ya zamo dan fassara ne hakan yi idraji dan fassara daga hadisin buhari tare mu sha da zuri cewa kana wanda aisha ce take faɗa ko ta waito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta hannatu